إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wadda ba ta da adadi bisa ni'imominsa da ya yi akan masu yawa muna gode masa muna ƙara neman agajinsa muna roƙonsa ibadar da muka gabatar tun a farkon wannan wata na ramadan zuwa yau zuwa kuma mu ƙarshensa muna roƙon Allah ya karba mana ya kuma ainihin wato sa mana anjidan hasana namu kamar yadda muka sanar da yan cewa yau 25 ga watan ramadan insha Allah wannan tafsiri da ake gabatar da shi mai albarka wanda shi Sheikh Adam Muhammad Albani Chief Imam na wannan masallaci na Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka sani da masallacin ne yadda yake gabatarwa a daidai wannan lokaci muna wa Allah godiya da ya ba mu aran rayuwa muka gabatar da abin da aka gabatar muna ƙara wa Allah godiya kuma muna gode muna sannan muna gumi ka godiya mu ga shi malam da alaran ma da suka zo suka ainihin gabatar da wannan karatu tsawon kwanaki ashirin da biyar muna roƙon Allah ya kara wa rayuwarsu albarka muna roƙon Allah ya kare su da dukkan abin da ke kare bayan su da shi Allah ubangiji ya kare wa zuriyar su albarka ya kare wa ilimin su albarka a kasance yau ce ranar rufewa kusan ba karatu za mu yi ba cewa bai ne za mu gabatar da izinin Allah amma akwai ɗan uwa da muke tare da shi malam adamu shani wanda da yawan kun san shi yakan ziyarce mu a wannan majalisi musamman a lokacin ramadan da kuma lokacin da muke gabatar da ta'alim saboda haka za mu ba shi minti biyar ko gaisawa a yi kuma watakila akwai yan kalmomi guda biyu uku da za mu ci daga gare shi kuma da zai amfani da mu saboda haka malam adamu shani za ka yi tasowa ko kuma ka zo ta nan ɗin insha Allah sai ba ka abin magana yau insha Allah suka gabatar da jawabin da ana yanki biyar insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم muna yi ma Allah maɗaukakin sarki godiya da ya haɗa fuskokin ma wannan masallaci mai albarka domin jin karatuttuka na tafsiri a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka ji daga wajen malamanmu Allah sa amfani mu duniyarmu da lahirarmu wanda kuma aka karantar da mu mu guje masa Allah ya ba mu ikon gujewa da ya ba mu kuma kariya ni ba zan yi jawabi da yawa ba bai wuce kawai yin introduction ba wasu da ba su waye ni ba sunana muhammad adam shani wanda yake da fasto ne ko in ce reverend kuma ni dan jihar gombe ne nan karamar hukumar balanga na karin musulunci dai ran 27 ga wata na tara 1999 a karamar hukumar shani shani local government borno state amma ni yanzu na nan gida ga malamanmu a nan suna biyar da mu karatu mu yanzu ba abin da muke yi sai muna shiga kauyuka a harkar da'awa wanda yana jin last tafiyan da na yi na je kefi a harkar dawa wanda mun samu kusan wata biyu zuwa uku kuma allah ya albarkaci wannan da'awa amma muna fuskantar kalubale wanda muna bukatar addu'o'in bayan allah a wannan wuraren bayan allah da aka samu mutum dubu daya da dari takwas da tamanin da hudu to irin waɗannan hali da najeriya mu kusan kowa ya sani 'yan sace-sace da masu kai hare-hare mun samu matsala bayan mun tako sun kai hari a wani kauye da aka samu karuwan bayan allah sun kashe mutum ashirin da biyar a dokan kwaya gaskiya na yi bakin ciki amma wani gefe na ya farin ciki tunda allah ya sa sun karbi sun karbi musulunci kuma sun mutu da kalmar shahada muna roƙon allah matsaukakin sarki wannan ya zama ita ce wahalarsu na duniya to mata ni shawarar da nike so in bayar gare mu gaba daya babu abin da ya rage mana famu rike allah nan sosai sosai domin duniyan ta zo ƙarshe ne babu abin da ya rage duk waɗannan abubuwa da muke gani suna faruwa idan muna bin karatuttukan da malamanmu suke yi mana to suna nuna mana cewa ƙarshen zamani ya zo kowa ya shirya imaninsa bai san lokaci ko sa'a da tashi mutuwa za ta same shi ba saboda haka mulki allah da zuciya ɗaya mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu mu zama mutanen kirki mu zama mutanen kwarai wanda musulunci za ta yi alfahari da mu ba yawan mu bane Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kuma sa albarka cikin wannan rufe tafsiri da za a yi malam sheikh albani a gombe muna maka addu'a ta alkhairi yadda ka rike wannan da'awa kuna karfafa mu muna muku addu'a Allah ya yi muku albarka ga malami na ma nan mala Abubakar mun zauna anguwa ɗaya tare da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafa mana su a da ƙarshe akwai yan uwa wanda su ma da fastoshi ne muna baran addu'a a gare ku yadda Allah zai karfafa mu cikin wannan tafiya ta musulunci yadda za mu yi rayuwa mai kyau mu rike musulunci mai kyau kuma mu sani wayanda muka baro sun nan gaskiya suna buƙatar dawarku musamman ku mata kuna mu'amala da su ta hanyoyi da yawa idan ba ku yi da sakon musulunci ba allah zai tambaye ku domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni bisa ga wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi mu je mu yi wa'azi mu karantar da mutanen duniya gaba ɗaya waɗannan mutane gaskiya abin tausayi ne kiristoshi abin da ya sa nake faɗa haka ka duba yadda suka dubi yesu da yadda yesu yake a bayyane a cikin littafinsu wallahi in kana karanta littafin sai ka sha mamaki da yadda suka ɗauki cewa yesu allah ne duk da cewa cikin Bible ya zo a wurare tamanin da uku yana tabbatar da cewa Yesu almasihu shi mutum ne amma bayan Allah nan sai da suka rike Yesu suna bauta masa Yesu ya fada musu ƙarara a wurare daban-daban misali zan kawo wuri ɗaya ko biyu kawai saboda an bani minti biyar a cikin yahaya sura biyar aya ta talatin Yesu ya ce, I on my own do nothing, as I hear I do judge, for my judgment is just, for I do not do my own will but the will of thou sent me. Ya ce, Ni ba na iya yin komai ni kadai, yadda nike ji haka nike yin hukunci. Hukunci na kuwa na adalci ne don ba nufin kaina nike bi ba ina bin nufin wanda ya aiko ni. Shi ba wanda suke cewa shi ne Allah, shi ne kifa yake wannan bayanai ce baya iya yin komai. Sai ya ji daga wurin wanda ya aiko shi wa ya aiko shi shi ne Allah don ya tabbatar mana Allah ne ya aiko shi Yesu ya faɗa mana ma gurin da ya fito a cikin Yahaya Sura sha uku aya uku Yesu ya ce a wurin Allah na fito a wurin Allah zan koma shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yesu ya faɗa a wurin Allah ya fito a wurin Allah zan koma amma har yanzu mutanen nan suna rike da Yesu wai shine Allah yi wai shine mai ceto ya fada musu a a Ibraniya Sura biyar aya ta bakwai ya ce a lokacin zaman Yesu a duniya ya yi addu'o'i da roke-roke da kuka mai tsanani yana roƙon wannan da yake da ikon cetonsa daga mutuwa aka kuwa saurare shi saboda tsananin mika kansa to idan wanda ka rike shi shine mai ceto yana neman ceto kuma a gurin wani kaga an samu matsala wurin nan muna kira ne ga 'yan uwa musulmi su kaunaci kiristocin nan ba su gane fa'ida da ke cikin musulunci ba kuma ba su san shi ma kwata-kwata ba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai jiha namu da gombe Allah ya kare mata ya kare mana ita da dukan sharri malamanmu shugabanninmu 'yan kasuwanmu manomanmu duka 'ya'yanmu Allah ya mana albarka abinda zan faɗa wanda na faɗa cikin kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wanda na faɗa daidai kuma Allah ya hada mu a cikin lada wannan ramadan da muka zo kusan ta muna roƙon Allah ya hada mu da albarkun cikinta ya kare mu ya kare mu ya kare mu da dukan shiri ya kare Najeriya mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
malam adamu shani Allah ya saka da alkhairi yan uwana tabka ba kan kuskure amma ina neman abuwa gare ku daga gaba daya a yata ne kamata yi karatun da mu fara da zazzakar muryar azaran ma a ce ya dan rera mana qur'anin nan koda da minti biyar ne to gaskiya ina je kun yafe mini da so amma dai za a yi karayi insha Allah saboda ka akar maka Allah wa mun afwa muna bukatar a rera mana wannan qur'ani muna roƙa maka Allah yadda kake rera mana shi anan Allah ya sa muna gabanka a gaban aljanna Allah ya ce ka rera wa yau ma mun shi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
الله أكبر الله سكن الخير malam abubakar suleiman alfulati allulubi allah ya saka da alkhairi allah ya sa ulayya da kannanta da za su biyo baya su gaje ka a wajen ilimi na ƙur'ani da na ilimi na addini su ba wuce kamar da mara sun ka maka allah ya rayuwa albarka yan uwa kamar da muka faɗa yau rana ce ta jawabai kuma a takaice kasancewar yau juma'a kuma akwai wasu wurare za mu je gurin malam abubakar sadiq bayan nan gudun za mu je mu rufe amma akwai malamin mu ɗaya daga cikin malamin mu da yaya ziyarci wannan majalisi domin yau za a rufe shi da malam musa khalid wanda shi ma malam muna roƙo a ruwan koda minti biyar ko goma a gabatar mana da yan kalmomi da ya yi namu allah ya ƙara wa malam rayuwarsa allah ya ƙara wa yawan albarka
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار آمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake da iko akan dukkan komai da kowa muna gode masa tabaraka wa ta'ala wanda bisa zaɓinsa da ƙaddarawarsa ya ja tsawon rayuwarmu zuwa wannan safiya ta ashirin da biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina a yau tana da shekara 1442 muna yi wa Allah ta'ala godiya wanda ya haɗa mu a wannan masallaci namu mai albarka a cikin wannan anguwa mai albarka anguwan bolari tare kuma da mutane masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana albarka ya lullube mu da rahamarsa ya samu a cikin gidan aljannarsa ina farawa da ƙara addu'a makawunan mu Allah ta'ala ya sa wannan ibada da muka gabatar a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa karfafiyar ibada muka yi dukkan zunubanmu na kuskure da na ganganci wanda muka yi a boye da wanda muka yi a bayyane ina mana fatan Allah ta'ala ya yafe mana su Allah ka lullube mu da rahamarsa mun tuba gare ka ya Allah ba don halinmu ba Allah wannan masifu kala daban-daban Allah ka yaye mana su albarkacin ibadu da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka da karantarwa da malumanmu na sunna suke mana Allah ka yaye mana dukkan masifa da bala'i Allah ka ba mu ikon gyara halayyar al'amari na gaba ina yi wa ɗan uwana Malam Adam Muhammad addu'a da fatan Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi bisa ga wannan ɗawainiya da yake ɗauka ta karantarwa wato ‘yan uwa ina so in faɗa muku wani abu karantarwa a bace mai wahala bar gani a zo a zanna ana faɗa muku abubuwan kuna ji kamar yanzu ake saukar da su daga sama wallahi duk malamin da ke so ya karantar da addini ya kuma karantar da daidai bakin gwargwado sai dai kuskuren da ba za a rasa ba domin babu wanda ya fi ƙarfin ya kukuta daga kuskure duk malamin da zai zo ya tsaya gaban al'umma ya ce musu Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce in ya faɗa muku irin halin da yake shiga a yayin da zai tattaro abin da zai zo ya faɗa muku nan sai ya ji dole tattafai ya sa su a gabansa ya karanta aya idan ya karanta aya gundarinta menene ayar take karantarwa sannan ya ɗauko littafin tafsiri ya bi wacce aya ce ta yi kama da irin wannan aya ta ƙarfafa wannan aya bisa ga abin da take faɗi sannan wannan malami ya fassara wannan aya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka fassara wannan irin aiki aka yi wani littafin tafsiri idan ka bude shi sai ka ji an ce maka wannan aya tana da misail kamar guda goma wata ayar sai a ce maka cikinta akwai matsaloli guda ashirin matsala ɗaya wata in ka bi sai ka ga ta kai kusan shafi guda sai ka zara idonka ka murtsike shi ka bi wannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya illa billah kana ganin abubuwan da maluma suka ce ka koma wancan littafin wani sai kana cikin karatun matsalar a babin da yake magana sai ya ce maka shi ma ya ɗauko maganar ne a littafi kaza in kana son ƙarin bayani koma wancan littafin sai ka nemi littafin in kana da shi in ba ka da shi sai ka ɗauko waya da yake Allah arzuta mu da wayoyi irin waɗannan yanzu wanda wasu wayoyin a gurinsu rahama ce wasu kuma bala'i ne wannan wayar yanzu hakan nan kana buƙatar littafi ba ka da shi a rubuce sai ka shiga sai ka danna ka danna sai ka yi sacin ɗin littafin sai ka ga an turo maka shi ɗungurungun sai ka nemi ina wannan bayani yake a ƙarƙashin wannan aya sai ka shiga ciki sai ka ga idda malamin ya ciro maganar ya zo ka bi ta filla-filla ka gano sai ya sake tura ka cikin wani littafi wannan fa shi ne abin da maluman mu'alus sunna suke shi yasa kuke jin karatun sunna daban yake da wasu irin karance-karancen da ba su shafi sunna ba ba a yi wa alkur'ani hawan kawara ba a masa fassara kai tsaye kaɗan-kaɗan sai an yi bincike an gano menene abin da ayat take karantarwa me ake nufi da kaza da kaza da Allah ta'ala ya ce to irin wannan bincike da suke yi su zo su tsaya gaban dubban al'umma su karantar da su ba mu iya ce komai sai dai Allah ta'ala ya saka musu amma shi don ya yi wannan mun san abin ba a ƙasa ya ɗauka ba saboda shi ma baba malam muhammad almajiri ne iya tsawon rayuwarsa kusan aikin kenan karatu haka muka taso muka samu iyayen namu suna ta yi suna ta fafata mu din mamu ne waɗanda muke da ɗan sakaci ta ɓangaren abin da ya shafi karatu don ana gado ya gada na fatan a gane so saboda haka abin da yake yin nan allah ya saka masa da alkhairi sai alaramma kuna ji yadda yake zindima karatun alkur'ani ina nazari sai na ji na daina nazarin da nake na tsaya ina sauraron sa saboda karama ta alkur'ani da kuma zalaka ta harce da Allah ya baiwa alaramma Allah ya masa albarka ya saka masa da alkhairi godiya ta gaba ainihin kwamitin wannan tafsiri isa ga yadda suka tsirya suka shirya shi suka tsara shi kuma abu yake tafiya cikin nutsuwa Allah ta'ala ya musu sakayya da gidan aljanna shugabanninmu na Hisba, rundunar da take aiki don Allah don neman yardar Allah muna fatan Allah ta'ala su ma yi musu sakayya da gidan aljanna bawan Allah da ya gina wannan masallaci muna roƙon Allah ya haskaka masa kabarinsa kurakuransa gaba ɗaya da aiwatar a baya Allah ta'ala ya wanke masa su ku da kuke haɗuwa a nan bisa ga nutsuwa da tsari ku zo ku zanna ina ganin ku a zanne haka na daga kaina kawai sai na tuna da alkiyama ina tuna kaina sai na tuna da alkiyama na ce yanzu fa yau juma'a ne ba mamaki wata ƙilyan da muke cikin masallacin nan allah ya turo mala'ika ta ya sa mala'ika ya yi busa gaba ɗaya duk sai mu kwanta fa idanu fika fi su fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk gaba ɗaya sai an mutu kawai sai na tuna yanzu yadda muke nan ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya za mu koma a je a tona ƙasa abin ne allah ka ji kanmu kai mana rahama kai yan uwa lallai wannan majalisi majalisi ne da ya ce a jinjina muku kukanku da kuke haɗuwa wasu sun tafo daga wata anguwa mai nisa wasu suna kusa ga kuma wasu bayin Allah daga cikinku uwa mata hisba suna zagayawa a tsakani don gyara zaman al'umma da kuma neman taimako don tafsirin ya ci gaba bayin Allah da suka ɗauki nauyin wannan tafsiri da ake yadawa a gidajen rediyo muna musu fata na alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi 'yan social media da suke harba shi a duniya ana yin abin suna harbawa suna turawa al'umma ba don komai ba sai don su samu fa'idar da ke cikin darasin su ma muna musu addu'a da fata na alkhairi Allah ya musu sakayya da gidan aljanna to kwamanda dama ka bani minti nawa ne minti goma kace ko goma to yanzu wannan na addu'a ne ne baya daga cikin mintuna na yanzu sai mintuna na kuma da zan yi na darasi takaitacce da zan gabatar muku darasin da zan gabatar muku shi dan so alaramma ya karanta mana aya kwaya daya a cikin suratul hajji da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'as يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام إل ونقر في الأرحام ما ma na sha'u ila ajalin musamma ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخ ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا thumma litablugu ashuddakum ثم لتبلغوا أشدكم ثم ومنكم من يتوفى.
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا tara al-ardha hamidatan وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء امتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه ذلك يحيي الموتى بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا وأن الساعة آتية لا ريب ريب فيها فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah Wa- rama Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kun ji alqur'ani tabaraka wa ta'ala ya kiraye mutanen duniya gabaki daya mazan mu da matan mu yaran mu da kananan mu musulman mu da arnan mu Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'd idan har kun kasance cikin shakka cikin kokonto dangane da karantarwa da ake yi muku cewa in kun mutu za a tayar da ku za a yi muku hisabi ‘yan wuta su tafi wuta ‘yan aljanna su tafi aljanna in har kuna kokonto akan haka sai Allah ya ce fa inna kalakala ku ba ku sani ai mu muka halicce ku min turabin daga ƙasa aslukum min turab asalin halittar mu daga turbaya Allah ta'ala ya tattara dangin ƙasa kala daban-daban ya halicci annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya mulmula shi ya tura shi ya mai da shi sura irin ta mutum Allah ta'ala ya busa masa rai ya kuma halicci matarsa daga cikinsa na Hawwa sai ce mu muka halicce ku min turabin sai ce thumma min nutfatin sannan daga mani mu zuriyar annabi adamu alaihi salatu wassalam sai ya zama muna fitowa daga tugon mani ne tabaraka wata'ala idan tugon mani ya shiga cikin ma'aifa sai ya yi tsawon kwana arba'in a matsayinsa na mani daga wannan sai Allah ya ce thumma min alaqatin sannan daga gudan jini shi wannan manin bayan kwana arba'in shi zai likita sai ya koma ya zama jini shi ma jinin yana nan a halinsa na jini a matsayinsa na jini sai ya samu tsawon kwana arba'in sai Allah ta'ala ya ce summa min alakatin sannan daga gudan tsoka sai wannan jinin sai ya rikida sai ya zama tsoka mukhallaqatin wanda Allah ya halitte ta cikakkiyar halitta wanda Allah zai tura mala'ika ya je ya same ta a cikin mahaifa ya sa mata kashi da jijiyoyi ya tsaga hanyar ruwa da na jini ya sa mata ainihin kunnuwa da idanuwa da hanci da baki da harsa da ainihin tumbi da huhu da zuciya da makogaro da jan yaro da ainihin dokoko ya sa mata makil waya ya sa mata karamin tumbi ya sa mata ruwan hanji sa mata baki duk Allah ta'ala sai ya tsaga shi ya fitar da shi filla-filla ya yi shi tsala-tsala ya halitta shi ya zama cikakkiyar halitta a wannan lokaci sai Allah ta'ala ya sa a busa masa rai yanzu kenan an halittu tsokar cikakkiyar halitta sai Allah ce wa gairi mukhallaka da kuma wanda ba halitta cikakkiya ba bi ma'ana kafin a busa rai sai Allah ya sa wannan sai ya zube shi yasa kuke ga wani daga mani yake zubewa wani daga jinin yake zubewa wani ya zama tsoka bai kai lokacin da za a sare ba sai ya zube sai a barar da shi Allah ta'ala ya ce wani ƙirru fil arhami ma na sha'o ila ajalin musamman muna tabbatar da abin da muka so a cikin mahaifa zuwa ga abin zuwa ga ajali wanda yake ambatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan aka tura wannan mala'ika ya je shi cikin mahaifa lokacin da zai busa rai sai ce ya Allah wannan kam a zakarun au'unta ya Allah wannan namiji kake so a halitta ko mace idan Allah ya ce masa mace ne sai a zuba masa sura irin ta matantaka idan Allah ya ce namiji ne sai a zuba masa sura irin ta mazantaka ya tambayi Allah ya Allah wannan bawa naka da kake so a halitta ko da aka halicce shi ya Allah mene arzikinsa iya abinda Allah zai sa naka na arzikinka a wannan duniya to daga wannan lokacin sai Allah ya dinga faɗa wa mala'ikan yana rubutawa a ce zai sa sutura kala kaza zai sa ainihin takalmi kala kaza zai sa kaza zai ci shinkafa kwaya kaza zai ci wake kwaya kaza za ta ci gero kwaya kaza dawa kwaya kaza ruwa kaf sai Allah ta'ala ya ƙididdige iya abincin da za ka ci daga zarar ranar da abincin nan kowanne wanda Allah ya tsaga ya kare shi kenan ba wanda zai saka ba wanda zai sake kara maka koda kwaya daya ba ku gani yan uwa ranar da ruwan da dan adam zai sha ya kare a ɗebi ruwa a tura masa a cokali a bakinsa sai ka ga ya dawo da lala a ce to abin nan fa ya ci tira ba ta iya shan kunu kwana nawa ko hatsi bata ci ba kwana nawa bai ci abinci ba yau gashi ruwan ma da ake bashi ya gagara baya shiga a ɗiba a tafi asibiti a je likitoci su zo su taru a ce bari a ɗaura drip wani sai a nemi bent ɗin da za a ɗaura drip ɗin sai a rasa wani ga bent ɗin an samu a sa sai drip ɗin yake tafiya wani sai an tsaga wannan jijiyar ta wuya a fitar a sa bent ɗin a sa ainihin kalula a ciki idan aka nutsa kalula ɗin kalulan sai ta shiga sai jini sai ya zo ya toshe ta a yi a yi a matsa a matsa a danna abu ya tafiya saboda me iya ruwan adadin da Allah ya tsaga masa ya ƙare kuma duk duniya ba wanda ya isa ya ƙara masa me yasa yanzu mutuwa ne ta fuskanto shi ya fara fuskantar lahira ne zai tafi hayatul barzakiya zai bar wannan rayuwa ta duniya tunda aka babu abinci a cikin ta fa izal maniyatu an shabat azbariha alfaita kullu tamimatin la tanfa'a lokacin mutuwa ta zo ta kafa faratu da za a samo ƙwararrun likitoci guda dubu kowanne da kayan aiki kowanne gwani ne ya iya ya saba a yi ta aikin abin ba zai yiwu ba sai an tafi ɗin ko ba a so Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tun mani kurjikum difla sannan sai mu fitar da ku kuna jarirai ai la talamu na shay'a ba ku san komai ba ba ku iya komai ba ba ku iya magance wa kanku komai ba za ka iya cewa ina jin yunwa ba ba za ka iya ce kaina na ciwo ba ciki na babu alat ɗinka shine ka ce in ya kuka kawai in kai ne ke ciwo in ciki ne in kafa ne in yunwa ne in gajiya kai da kwanciya kana son a juya ka ba za ka iya ba kuka Allah ta'ala ce sannan akwai waɗanda suke isa makuran kalfinsu malamai suka ce shine tsakanin shekara 30 zuwa 40 Allah ce daga cikin ku akwai masu mutuwa gabanin su kai tsawon wannan lokaci din wani yana shekara ɗaya ya mutu wani biyu wani uku wani hudu wani sai ya taho kamar sha biyar sai ya mutu ko ba a yi ne wani kuka kawai zai yi a duniyar sai ya koma yana kuka na fadowa shikenan sai ya koma wani kukan ma ba zai samu damar yi ba Allah tabaraka wa ta'ala yana mana haka ne ba dan komai ba dan mu mai da hankali mu gane waye ne Allah sai Allah ta'ala ya ce daga cikin ku kuma akwai waɗanda za su girma su ja shekaru su ja shekaru har mu mai da su zuwa ga makaskanciyar rayuwa don su manta da wani abu da da sun san shi sun iya abu kaza da yana iya gudu yayi tsalle da yana iya ɗaukar kaya yanzu ba zai iya ba yanzu ya zama na shi ma ya koma kamar yaro sai an kawo masa sai an bashi bai iya yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daga cikinku akwai waɗanda muke mai da su zuwa ga matsakanciyar rayuwa likaila ya alama min ba da ilmin shi'a sai Allah ya buga mana wani babban misali ya ce wa taral arda hamidatan kuna kanin ƙasa ai ya bisatan bushashiya a shimfiɗe ta bushe tafasar da ta fito ta mutu kajiji ya mutu gero da dawa an girbe komai ya bushe ƙasa ta yi lebur sai Allah ya ce fa idza anzalna alaiha ma'a idan muka saukar da ruwa akan wannan kasar ihtazat sai kasar sai ta kumbura wa rabat sai ta tsatsage wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta fitar da dukkan nau'in tsiro mai ban sha'awa da wake ya bushe an je an sare ƙasa an binna Allah ya saukar da ruwa ya fito dawa ta bushe shinkafa an shuka ta fito masara an shuka ta fito tafasa da ta mutu akan layinku ta mutu ta riɓe an take ƙasar ta zama fari ga ruwa ya sauko ta fito kamar yadda wannan tafasa ta fito haka muke mutuwa ake binne mu kamar yadda ake shuka gero ake shuka da haka ake shuka mu min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasar muka halicce ku Allah ya ce cikin ta muke bai da ku shi yasa ku ba kwa zuwa makabarta ba kwa ga yadda ake yi wa dan adam amma da yake karantarwa ta yi yawa yanzu ana turo hoton kabari kuna ganin yadda kabari yake a ɗan wannan ɗan tsukukun na can cikin nan za a ɗauke ki a sa ki a kawo ice a lulluɓa a sa ganye a rufe a tura ƙasa a danne kowa ya tafiya barki daga ke sai abin da kike yi man amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi sallamin lil abid Allah ta'ala ya ce sai kasar ta fitar da dukkan nau'in tsiro mai ban sha'awa sai ce zalika kun ga wannan misali da Allah ta'ala ya buga don bi anna Allah huwa al ku gane cewa Allah shine gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma lalle Allah shi ke rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi Allah mai ikon yi ne akan dukkan komai sai ya ce wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha kuma lalle tabbas ku sani alkiyama mai zuwa ne babu shakka babu kokonto me kokonto mai shakka akan alkiyama arne ne shi wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah zai tayar da waɗanda ke cikin kaburbura saboda lokaci za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu da akai wanda na kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya yafe mu shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam musa khalid allah isa ka da alkhairi lalle ba dan yanayin lokaci ba da zamu a ce mun kara mana lokaci mun sauri wannan nasiha na sada allah ubangiji sa mu zani yan uwa kamar da muka faɗa yanayin ya kashe saboda yau juma'a kuma ga shi zamu tafi wurin ainihin wato malam abubakar sadiq shi ma zai rike insha allah to zamu gaba zamu ba wa mai ainihin wato gurin shakundun don ya gabatar da jawabansa sannan kuma sai mu yi addu'o'i da izinin allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah muna gode wa Allah kowa mai komai wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi Allah ya masa rahama ya kai haske da rahama kabarin shi wanda aka fi sani da masallacin miyanti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a unguwar Bolari a yau ranar 25 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan biyar a Gregorian kalanda 2021 kamar yadda jawabai suka gabata daga gurin kwamanda kuma jawabai da malamanmu guda biyu suka yi mana malam adamu muhammad shani allah ya saka mishi da alkhairi da kuma malam musa ibn khalid wanda dan uwana ne na jini kuma yayana ne sannan kuma malami na ne to ya zo ya mana nasiha mai tada hankali magana akan kiyama magana ce wanda duk musulmi idan ya ji ta hankalinsa na tashi dan bai sanya za ta kare masa ba bai san kuma wani hali zai tsinci kansa a ciki ba muna addu'a Allah ya kai mu a sa'a Allah ya sa muna da rabo a lahira Allah ya sa wannan ayyuka da muke da waɗannan hidimomi da muke yi ba a banza muke yin su ba ya Allah Allah ka sa muna da babban rabo a gaban ka gobe kiyama ya Allah Allah ya saka mishi da alkhairi da wannan nasiha da ya mana to ni kamar yadda kuka sani tun farkon Ramadan har zuwa yau kullum karatu ake ana nasiha ana jan hankali don haka ni gaskiya yau ba nasiha zan yi ba godiya zan gabatar a kamar haka na farko muna gode wa Allah da Allah ya yi amfani da lafiyarmu iliminmu da lokacinmu wajen bauta masa da kuma karantar da addininsa da jan hankalin bayin Allah akan abin da yake daidai wannan ba wata dabara ba ce ko hikima falala ce daga cikin falaloli na ubangiji wanda in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka domin gode masa da ya ba mu wannan dama da wannan lokaci da wannan dama don mu gabatar da waɗannan abubuwa ba tare da mun fi kowa ko kuma mun fi kowa ilimi ba balma idan za a yi lissafin masu ilimi a garin wataƙila mu muna daga cikin ƙananan almajirai waɗanda ba abin da suka sani wa ma'utitun min ilmi illa qalila so saboda haka dama ce da kuma albarka muna gode wa Allah da ya mana wannan albarkar muka samu wannan dama sannan na biyu muna godiya har ilau ga 'yan kwamiti da kusan a ƙarƙashin jagorancinsu da tafiyarsu aka samu gudanuwar wannan tafsiri duba yadda kuka cika a wannan guri da kuma yadda kuke nutsuwa ku saurari ainihin wato karatuttuka ɗin ba tare da hayaniya ko tashin hankali ba daga cikin tafsirai da muka gabatar gaskiya tafsirin bai yana daga cikin tafsirin da wato ya samu nasarori da yawa wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali wajen gudanar da shi wallahi wannan ba dabaran mu bace ni'ima ce ta ubangiji kuma kuma dole mu gabatar da godiya gare ku da har kuka nutsu domin sauraron abin da ake karanta muku domin Allah ya ce idan an zo ana karanta alkur'ani da mutum ya saurara domin ya fahimci me ake karantawa idan ya haka zai samu babban rabo Allah ya hada mu da mu da ku a cikin babban rabo saboda haka muna godiya ga ainihin wato su 'yan kwamiti da suke ta bi suna tsatsara abubuwa yadda ya kamata sannan muna ainihin wato godiya ga ma'aikatanmu na social media wanda kusan karatun nan kusan yana ta shiga duniya ko ta ko'ina kuma ta sanadiyarsu wanda mu kawai aikinmu mu zo mu zauna mu karantar su kuma kula da karatun a yada da kowa ya samu da wannan aikinsu ne kuma sun yi iyakacin kokarinsu wajen karatuttukan sun tafi yadda ya kamata al'umma sun amfana muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna yadda suke nuna mu ake ganin mu a duniya Allah ya nuna mana su a cikin jannatul firdaus Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkanin bukatun su na alkhairi akwai a yan hizba tare da shugaban su Alhaji Rabiu Haruna wanda a karkashin jagorancin suke gudanar da duk waɗannan ayyuka din yan hizba gaskiya ba abin da za mu ce musu sai godiya kusan zan ce nasarar wannan karatu tana hannun Allah sa'an nan kuma tana hannun waɗannan 'yan hizba da suke kaiwa da komowa wajen su ga cewa komai ya tafi yadda ya kamata ga shugabansu malam rabiu haruna da ikon Allah kullum muna tare da shi shi ya zo kuma mukarrabansa su zo da sauran membobinsa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljannar firdausi sannan muna godiya ga 'yan kwamitinmu na midiya wato kwamiti na midiya shi malam rabi shi ne shugabansu muna da sakatare baba ibrahim muna da trezara al-musanna muna da memba malam ko alhaji sha sani bashir muna da memba wato alhaji umar manajan alheri gashi muna tare da shi shi ma muna kuma da memba wato malam a hamza darakta muna tare da abin nan babban alha yan nafati alhaji yan nafati da wasu dai daga cikin membobi wanda muke tare da su wanda a ƙarƙashin shawarwarinsu da nusarwarsu ake gudanar da waɗannan ayyuka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a jannatin firdaus sannan ina gabatar da godiya ta musamman ga araramma malam abubakar suleiman wanda wannan tafsiri mun kai kusan shekara goma da shi muna gabatarwa tun abin muna yi i'a i'a haka dai haka dai ya yi daɗi bai yi ba an karanta daidai an kuskure duk dai ba haka dai yake ta haƙuri da mu kullum muka yi masa magana zai zo a yi wannan karatu tare da shi tare da dukkanin ɗawainiyoyin da suke gaban shi malam abbakar suleiman a yanzu nan kusan abubuwa biyar yake yi a kullum yini zai zo nan mu yi tafsiri da shi da safe sannan zai tafi ya je nasa tafsirin a shango housing estate sannan da daddare zai gudanar da tafsiri a nan ina darul ilimi sannan kuma sai ina ne na'am oke da yamma ko sannan za mu zo da yamma har ilau mu gabatar da tafsiri na maza tare da shi sannan ga wasu sabboginsa da harkokin al'amuran rayuwarsa muna addu'a Allah ya saka mishi Allah ya biya shi da aljanna har addu'a nake masa ina cewa Allah ramma Allah sa dai mu karasa tafsirin nan lafiya kada ka fadi mana mu zo mu tafi asibiti saboda yadda yake fama da dawainiyoyi Allah ya biya shi da aljanna to sannan muna godiya har ilau ga wasu bayan Allah daga ciki akwai abin nan Chief George na jiha wanda ya ba da gudunmawa mai tsoka a cikin wannan tafsiri da 'yan kwamiti Allah ya saka miki da alkhairi akwai tsohon minista Suleiman Jara wanda ya jima yana ba mu gudunmawa wannan bawan Allah kusan tun da muka fara tafsirin nan duk shekara sai ya ɗauki gudunmawa ya bayar Allah maɗaukakin sarki ya masa gudunmawa da rahama da kuma aljannar firdausi sannan akwai hajiya amira malama fatima gamdo birma wanda ita ce asalin amira na kwamitin nan allah ya yi tashinta daga nan gwamnati ta koma abuja da ita da mai gidanta kuma yanzu da nake muku magana allah ya kawo ta ta zo don ta halitta wannan tafsiri da wannan rufewa kuma ita ma ta ba da gudunmawa dama haka ta saba ita ce amira kuma ita take ɗaukar gudunmawa tana bayarwa a cikin wannan tafiya tare da sauran membobin gaba ɗaya akwai koma women leader hajiya aisha akwai kuma ita amira ta yanzu hajiya aisha akwai su ainihin wato hajiya ma'u da sauran membobi waɗanda dai gaskiya ba zan iya ambata sunayensu ba tsakani da allah kusan su suka rike wannan tafsiri ake tafiyar da shi duk wani abin da ya shafi shiga da fita su suke kaiwa suke komawa akai allah ya haɗa mu da su a jannatin firdausi wani abin da ya burge ni na ji daɗinsa shine bana marayu da aka taimakawa wanda an taimaka musu da abin da ya shafi abinci a cikin abincin nan abin burgewa har da su makaroni su taliya a cikin abincin nan har da kayan wanki da omo da sauransu har da atamfofi da sauransu wanda ku kai ta kawowa an taimakawa marayu sama da mutum 140 sama da mutum 140 wallahi wannan abin jama'a ba wai dabarar mu bane kawai iko ne na Allah amma Allah ba mu kai a ce mun yi sanadiyar irin waɗannan ayyukan ba ba mu kai wannan matakin ba amma da ke ita albarka Allah da ke sakota to gaskiya Allah ya mana albarka muna roƙonsa ya ƙara mana albarka a ce a sanadiyar ku an taimaka wa mabukata mutum ɗari da arba'in tsakani da Allah wannan ba ƙaramin abin alheri ba ne Allah ya biya ku da kuka taimaka mu ma kuma da muka yi sanadiyya da su 'yan kwamiti da suka gudanar Allah ya saka kowa da alheri sannan banda nan an ainihin wato taimakawa marasa lafiya a asibiti wanda kun sani an je ziyara asibiti wanda kowanne asibiti an ba da kayan abinci har da kuɗi naira ɗari biyar biyar aka ai na kowanne kowace mata kowanne gado za a ajiye ledar kayan abinci sannan a ajiye kuɗi naira ɗari biyar an taimakawa mutum sama da ɗari da sittin mutum ɗari da sittin kaga in ka haɗa da ɗari da arba'in ɗin sannan marayu kusan mutum ɗari uku suka samu gudunmawa a dalilin wannan tafsiri da wannan aikin da aka gabatar a wannan guri wanda wannan ba karamar falala ba ce a ce a sanadiyar ku da mu mun yi hanyar da aka taimakawa abin da ya kai adadin mutum 300 wallahi wannan ba karamin alheri bane ba mu kai mu yi wannan abun ba kawai Allah ne ya hore mana muna gode masa kuma muna roƙonsa ya ƙara mana cikin falalarsa da alherinsa a ina mika godiya ga ainihin wato mahaifiyata wanda tana raye kuma daga cikin abin da nake fahimta sirrin ci gabanmu da kuma nasarorin da muke samu wajen gudanar da harkokin addini wato akwai addu'ar wannan baiwar Allah har nakan so in buga mata musamman ba don komai ba don taimun addu'a saboda ni dai a rayuwata a iya tashi na tun daga tashi na har zuwa yau ban san mutumin da idan na magana da shi ko da gaba da gaba ne duk kalmar da za ta shiga tsakani sai ya zunduma min albarka ba sama da mahaifiyata duk kalma ɗaya da za mu yi sai ta ce Allah ya maka albarka Allah ya kare ku Allah ya muku gamdakatar Allah ya haɗa ku da rahamarsa duniya da lahira wannan dattijuwa malama zabba'u Musa mahaifiyata ina mata addu'a Allah ya sa ta gama da wannan duniya lafiya Allah ya sa aljanna ce makomarta Allah kuma ya ƙara mata lafiya da imani Allah ya ƙara mata tsawon rai wanda za ta ci gaba da bauta wa Allah da kuma yi mana addu'o'i da fatan alheri Allah madaukakin sarki ya saka mata da alheri ina addu'a ga mahaifina Malam Muhammad Murtala wanda na tabbata da yana raye da zai fi kowa farin ciki da zai fi kowa farin ciki da jin daɗin wannan abubuwa na alkhairi a matsayinsa na malamina na farko a duniya wanda a gurinsa na fara fahimta da kuma karanta alkur'ani mai girma amma fada kusan shekarar sa ashirin da wani abu da barin duniya ba na manta ranar da ya ɗauke ni ya kai ni makaranta ta farko domin karatun alƙur'ani a mota muna tafiya da shi yana mun addu'a yana cewa ko bayan raina Allah ya sa ka samu ƙur'ani kuma ka taimaka al'umma da shi amma yau an waye gari tun ban kai matakin fahimtar ni waye ba Allah ya ɗauke shi muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa tare da mu da sauran al'umma baki daya ina addu'a ga matana wanda suna daga cikin wanda suka taimaka wannan nasarori duka suka samu akwai uwar gidana malama hawa'u magaji ahmad wanda ta ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen gudanuwar wannan tafsiri ta yadda za ta kimtsa ni ta mun duk abin da ya kamata don in samu in fito ku zo in gabatar da wannan darasi haka kuma da magariba a gabatar da abubuwan shan ruwa cikin nutsuwa ina mai tabbatar muku tun da ramadan din nan ya kama ban samu tangarɗa ta abin da ya shafi abin da zan ci a lokacin shan ruwa ko kuma abin da zan ci a lokacin buɗe baki ba kunna a lokacin suhur ba Allah ya saka mata da alkhairi sannan da mabiyarta malama aishatu abdullahi allah ya saka mata da alkhairi sun yi iyakacin kokarinsu wajen su ga cewa sun nutsar da ni domin samun gudanar da wannan tafsiri allah ya biya su da aljannar firdausi sannan akwai mabiyarta har ilau mabiyarsu ita ce karamarsu malama maimuna muhammad usman wanda ita ma ta ba da gudunmawa kwarai da gaske matuƙa gaya allah maɗaukakin sarki ya biya ta sannan akwai marigayiya mamar usaimin matata ta farko allah ya mata rahama kusan duk shekara ga wanda suka santa kusan tare muke da ita har zuwa ƙarshen ramadan amma ga shi bana ba ma tare da ita allah ya jiganta da rahama allah ya kai haske kabarinta akwai 'ya'yana waɗanda allah ya azurta da su daga ciki akwai muhammad usaimin allah ya masa albarka ya sa ya zama magajinmu ya wuce mu a wajen kokari da gudanar da karatu da addini akwai abdulrahman fauzan wanda shi ma ɗana ne muna addu'a allah ya masa albarka ya masa rahama da kuma sa ya zamanto magaji a gare mu akwai wasim wanda aka fi sani da ahmad amma mun sa masa wasim Allah ya masa albarka akwai nawas Allah maɗaukakin sarki ya masa albarka akwai zinatu Allah ya mata albarka akwai abdul azim wanda mahaifiyarsa a dalilin haihuwarsa ta rasu wanda muka yi wa malam abdul azim albadawi mai littafin alwajiz ta fara Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya raya mana shi akwai amatul haq ita ce ta karshe daga cikin 'ya'yana Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka waɗannan yara wannan shine iya haƙƙin da yake kanmu a matsayinmu na iyaye mu yi wa 'ya'yanmu da iyayenmu da kuma matanmu fatan alheri Allah ya raba mu da su lafiya ya samu hada a jannatul firdausi dan uwa kusan zan iya cewa ni kamar yadda na faɗa ba nasiha zan yi ba godiya ce zan yi wa Allah da Allah ya ba mu wannan dama domin gabatar da wannan abubuwa an samu zunzurutun kuɗi banda taimakon da aka ba marayu kusan naira dubu ɗari uku da wani abu an kashe kusan naira dubu ɗari biyu da wani abu abin da ya saura a cikin asusun gwamnati naira kusan dubu ɗari da wani abu amma watakila kwamanda zai iya faɗin asalin yadda kuɗin yake muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alheri bukatun kuna alheri Allah ya biya muku Allah ya sa aljanna ce makomar mu baki daya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kada Allah ya saka da alheri mahaifinka Allah ya masa rasuwa amma in Allah ya yarda kamar yana raye inda Allah ya tabbatar da cewa duk wanda mahaifi wanda ya bar ɗa na gari zai dinga riskar abin da ainihin wato dan ya gabatar na alkhairi muna roƙon Allah dukkan wannan alkawari da Allah ya yi iyaye za su samu daga 'ya'yansu na gari Allah ubangiji ya tabbatar masa a kabarinsa Allah ya kai haske ciki kabarinsa ya gafarta masa tare da sauran namu iyaye gaba daya kamar yadda aka sani yan uwa yau rana ce ta rufe wannan karatu kuma alhamdulillah duka wasu jawabai da zamu yi domin ganin cewa an karkare mun zo ƙarshe abin da ya saura mana shine jawabin ko kuma bayanai a yan kwamiti ina ganin zan a ribacin su cikin albasa da kwakwa to zan a ribacin su zan ci musu zuma insha Allah ba albasa ba domin sun buƙaci da nika godiyarsu ga Allah madaukakin sarki wanda ya sa ta sanadiyar su wannan al'amura kamar da malamin faɗa yake gudana suna wa Allah godiya da ya ba su dama na amfani da lokacinsu da rayuwarsu da tunaninsu da iliminsu da kuma dukiyarsu wajen ganin cewa wannan abin sun tabbata suna wa Allah godiya sannan suna mika godiyarsu ga malam da yake gabatar da wannan tafsiri a wannan guri da kuma gabatar da ta'alim a duk kowanne sati na ranar lahadi na kowane ƙarshen mako malam suna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi babu abin da za su ce maka sai dai Allah ubangiji ya biya ka da nasu firdausi haka adaran ma da yake zuwa ake jan baki da shi sun buƙaci a mika godiyarsu gare shi malam suna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ubangiji ya maka tukuci da aljanna ya yi wa zuri'ar albarka haka sun nuna godiyarsu ga malam sadiq bamasi wanda yana daga cikin malaman da suke karantar da mata a wannan guri da kuma ainihin lokacin ta alifin ne musamman idan malam baya nan wanda muna daga cikin wanda muke ainihin wato taimaka malam wajen ganin cewa an rike wannan malam sadiq bayan allah nan suna maka addu'a ta alkhairi allah ya kara wa rayuwarka albarka sannan suna mika godiyarsu ga ainihin wato 'yan social media gaba ɗayansu waɗanda suke ba da gudunmawa a lokacin talim da kuma lokacin tafsir da ainihin wato ganin cewa wannan karatu ya tafi yadda ya kamata Allah ya ubangiji ya saka muku da alkhairi ya biya ku da aljanna suka ce a mika godiyar su ga yan hizba mazan su da matan su wanda suke ba da gudunmawa domin shirya wannan guri suna addu'a Allah ubangiji ya biya muku bukatun ku na alkhairi Allah ya saka muku da aljanna Allah ubangiji ya kara rayuwar ku albarka suna kuma gode wa dukkan al'ummar da suke sauraro zuwa suke zuwa wa sauraron wannan karatu gaba daya da wanda suka zo don watakila a wanda ka fara da su Allah ya ɗauki rayuwar wasu don zai iya yiwa a cikin watan nan wasu Allah ya ɗauki rayuwar wasu game da dab da ramadan din wasu Allah bai sa sun ga ramadan ba wasu kuma a cikin mun nan watakila akwai wanda ba za su ga ainihin shawwal ba muna roƙon Allah wa'anda suka riga mu kafin wannan ramadan da kuma cikin ramadan nan Allah ya cikin su ya gafarta musu waɗanda kuma za su mutu Allah ya kaddarta za su mutu a cikin wannan wata ramadan muna roƙon Allah ya karɓi shahada su Allah ya gafarta musu muna mika godiya gaba ɗayan ku Allah ubangiji ya saka muku da aljanna abinda muka samu na gudunmawa da aka samu daga gare ku naira dubu ɗari uku da saba'in da biyar da ɗari hudu da naira ainihin wato uku kuɗin da aka kashe gaba ɗaya wannan taimakawa da muka yi na ziyarar ziyarar asibiti da kuma ainihin abin da ya shafi taimakawa marayu bayan kayan da kuka an sa kuɗi an sai wasu kayayyakin wanda aka ƙara abu da wannan ayyuka an kashe kudi naira dubu ɗari biyu da sha ɗaya da ɗari uku da naira sha uku akwai kudi a ciki kudin da ya saura a yanzu haka a asusu naira dubu ɗari da sittin da hudu da naira casa'in muna addu'a duk wacce ta ba da kaɗan da mai yawa allah ubangiji ya sa aljanna ita ce makomarta allah duk wanda suka ba da gudunmawarsu bukatunsu da suke rubuto saboda wannan sun yi atacin din sadakar da suka bayar saboda wannan sadakan allah ka biya musu bukatunsu muna addu'a allah ya biya kowa bukatarsa allah ubangiji ya biya kowa bukatunsa da kai kafin na ci na yi addu'a muna sanar da 'yan uwa cewa muna sanar da 'yan uwa cewa muna da kwamitinmu na marayu na wannan masallaci ba na kwamitin tafsir na mata ba ina fata an fahimta munan foundation ne wanda aka sa masa suna abubakar yaya arabi foundation su ne sunan ainihin wa ake da suna wannan foundation din amma hakikanin abin da yake shine taimaka marayu da gajiyayyu wanda ainihin wato an bude masa akawun wannan abu cikin azumin nan kusan rabi aka ainihin kaddamar da shi aka bude shi to muna sanar da al'umma cewa wannan foundation shi zai ci gaba da taimakawa ne cikin ramadan da wajen ramadan insha Allah saboda haka muke bukatar yan uwa su ba da gudunmawarsu akawun sunan akawun din na bankin shine unity bank unity bank sunan akawun din shine abubakar ya arif foundation ga number akawun din zan faɗa ga masu waɗanda za su ci suke jin mu da waɗanda suke sauraron mu da waɗanda muke tare da su a nan gurin ko Allah da ta saka gudunmawarsu wanda ainihin za a ci gaba da taimakawa marayu daga jayu shine 00 guda biyu biyar biyu ɗaya biyu sufuli bakwai uku sufuli zan maimaita sufuli sufuli biyar biyu ɗaya biyu sufuli bakwai uku sufuli wannan shine ainihin numban akawun ɗin ga wanda yake ganin zai iya ba da gudunmawa kuma bai gane ba a yanzu ya tuntuɓa wasu daga cikin yan gudun don a ainihin wato a sake gaya masa ɗan akawun ɗin mun zo ƙarshen wannan zama muna addu'a duk wani wanda yake wannan gurin Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi ba za mu manta da wanda ya asasa wannan masallaci ba alhaji abubakar ya yi abi muna addu'a alhaji abubakar ya rabu Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah Ubangiji ya kai haske cikin kabarinsa dukkan alkhairin da ake gabatar a wannan ainihin cikin wannan masallaci da makaranta muna roƙon Allah ya kai a cikin mizanin hasanarsa Allah muna roƙonka a zuri'arsa da ya bari Allah ya masa albarka yan uwansa da suke ba da gudunmawa wajen gudanar wannan masallaci da wannan makaranta ana sun gani cewa kun san mun saba cewa mun saba idan mun zo ƙarshen wannan tafsir muka ce ga ranar da za a yi goron sallah ko su amma insha Allah za a mana guzuri za a ji sanarwa da izinin Allah za mu sanar a juma'a za mu sanar a social media za mu sanar kuma a duk da ya dace da lokacin da za a yi goron sallah kuma a wannan lokaci ne insha Allah akwai gidauniya da su dan kwamiti na mata suka ainihin ayyana ta wanda a lokacin za a ayyana ta na sayan kamara nasu da za su dinga amfani da ita domin ainihin gudanar gudanar wannan karatuka to muna fatan a wannan rana insha Allah za a isar da wannan wannan gidauniya sannan muna sanar da yanwa cewa dukkan karatukunan da aka yi na kwana ashirin da hudu da kuma wannan na rubiya rubiya wanda suka akan group da aka bude nasu na wannan karatun gobe zuwa gobe da safe ko kuma cikin dare ko zuwa gobe insha Allah za a sauke duk karatukan gaba daya za kuma a tura duk wanda yake yana kan wannan gurbin insha Allah saboda haka an da tura muku sai suke domin je a yi maraja insha Allah muna addu'a muna ƙara addu'a Allah ubangiji ya saka wa ainihin Alhaji Abubakar ya abi yan kwamiti manyan mu ba na board members daga shugabansu Alhaji Jamalu Arabi da kuma sauran yan uwa gaba daya muna musu addu'a Allah saka musu alkhairi domin da ainihin gudunmawarsu da kuma damar su da suka bayar ake wannan al'amari ke gudana muna addu'a Allah ya biya su da aljanna yan kwamitin mu na media gaba daya duka muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi social media duk wani wanda yake bada gudunmawa na ainihin wato wannan ainihin wa ake da suna a wannan tafsir muna addu'a Allah ubangiji ya biya musu ya biya shi da aljanna Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka raba mu da hau Allah ka raba mu da bala'i Allah abubuwan da aka gaya mana a cikin wannan tafsiri na na rahama Allah ubangiji ka sada mu da shi abubuwan da aka gaya mana na azaba Allah ubangiji ka tsare mu da shi ya Allah dukkan wani alkhairi da ake raba a wannan wata Allah sa muna daga cikin sa ya Allah Allah kai wa malaman mu albarka malaman mu na sunna a duk inda suke Allah kai musu albarka Allah ubangiji ka tsare mana mutuncin su Allah ubangiji kai wa zuri'a su albarka Allah ka kara musu ikhlasi ka kare su da fitinan zamani Allah ka kara wa kasar mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kara wa kasar mu lafiya da zaman lafiya duk inda ake fama da fitintun nan ubangiji Allah ya kare mana Allah ubangiji ya tsaye da wannan bala'i haka Allah jihohin da ake da lafiya Allah ya kara musu zaman lafiya shugabannin mu Allah kai musu albarka Allah ubangiji ka kara musu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙon ka duk abin da suka na daidai Allah ka ba su lada wanda suka na kuskure Allah ubangiji ka yafe musu kusakuran da muka yi a wannan da mu da malaman mu a wannan majalisi Allah ka yafe mana shi ya Allah Allah mun tuba Allah ka yafe mana shi ya Allah abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladan sa Allah muna roƙon ka dukkanin ku wanda kuke zuwa sauraron karatun nan kusakuran da muka yi Allah ya yafe muku abin da kuka yi daidai Allah ya ba ku ladan sa Allah ya yi wa ƴaƴan mu albarka ya yi wa matan mu albarka ya yi wa zuri'an mu albarka duk wanda suke bukatar shari'a Allah ka shirya da su ya Allah ƴaƴanmu da suke kan shari'a Allah ƙara musu shari'a ya Allah ƴan mata da suke bukatar aure Allah ka aure da su ga mazaje na gari Allah muna roƙon ka zaura da suke bukatar mazaje na gari Allah ka aba su aure mazaje na gari ya Allah Allah ka aure da su mazaje na gari ya Allah duk wanda suke zaune mazajen su lafiya ka ƙara musu zaman lafiya wa'anda suke samun matsaloli Allah ka saita al'amuran su ƙara musu zaman lafiya ka ba su zaman lafiya ya Allah Allah muna roƙon ka duk wanda suke fama da haya a cikin mu nan Allah ka ba su gidan kansu ya Allah Allah duk wanda suke fama da haya Allah ka ba su gidan kansu ya Allah wanda suke da nasu da kansu Allah ka ba su yalwatacce ya Allah Allah wanda suke da yan kasuwa a cikin mu ka ƙara musu jarin su albarka wanda ba su da jari Allah ka ba su albarka ka ba su jari mai albarka Allah muna roƙon ka masu sanoyin hannun mu Allah ka sa sanoyin su albarka Allah duk ma'aikatan mu Allah ka musu albarka yan siyasan mu Allah ka musu albarka Allah muna roƙon ka dukkan wani wanda yake da wata bukata Allah ka san bukatun kowa Allah ka biya kowa bukatun shi na alkhairi Allah muna da damuwoyi da matsaloli Allah ka yaye mana matsalolin mu ya Allah Allah duk gidan da yake fama da babu Allah ka wadata su ya Allah duk gidan da ke fama da babu Allah ka wadata su ya Allah Allah ka dauke mana tsadar rayuwa Allah ka dauke mana tsadar rayuwa Allah Allah ka kawo mana saukin rayuwa damunan nan Allah ka bangije ka ba mu mai albarka Allah ka ba mu mai albarka alherin da yake ciki Allah ka sa da mu da shi ya Allah bala'in da yake ciki Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka sa wannan da bana da masanadiyan kawo saukin rayuwa a tsakanin mu ya Allah Allah ka yi alkasan mu albarka Allah muna roƙonka dukkan wani abu da za mu sa a gaba Allah ka shiga cikin lamarin mu ya Allah duk ayyukan da muke yi Allah ka shiga cikin lamarin mu Allah ka gaban mu da dabaran mu da iyayen mu da wayan mu Allah ka shiga cikin al'amarin mu ya Allah Allah kai mana jagoranci cikin duk abin da muka sa a gaba ya Allah Allah ka yi wa matan mu albarka ka yi wa iyayen mu albarka Allah muna roƙon ka iyayen mu da suka riga mu Allah ka cikin su ka gafarta musu wa'anda muke raye da mu da su ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙon ka duk wanda suke son su yi ƙarin aure Allah ka sauƙaƙe musu hanyar da za su ƙara aure Allah wa'anda suke tare da kishiyoyinsu ba sa samun zaman lafiya Allah ka zanda su lafiya Allah duk matan da suke da kishi na fitina na bala'i Allah ka sauƙaƙa musu kishin ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu kishin su ya Allah Allah ka haɗa kansu ka zaunar da su lafiya Allah duk magidancin da yake fama da fitina ta mace Allah ubangiji ka saita masa matarsa ya Allah duk matar da take na take zaune da fitina take da fitina ta namiji Allah ka saita mata mijinta ya Allah Allah ka ba su zaman lafiya kai wasu kai musu albarka ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab wani bawan Allah ya sai wannan kaset din yace na alarama yace a raba awa bayin Allah Allah ai masa addu'a bukatun su na alkhairi Allah ya biya masa Allah a cikin bukatun su na san akwai wata Allah wannan bukatar ka san ta Allah ka bangiji ka bashi ya Allah Allah ka amsa masa ita ya Allah ka kare wa dukiyarsa albarka kare wa dukiyarsa albarka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله دكن ابن دمك روكنا الله تامسى من بعد Allah duk abin da muka roƙa nan Allah ka amsa wa da halin ba Allah yadda muka ga wannan wata na Ramadan farkon sa Allah ka sa mu ga karshen sa ya Allah Allah ka amsa mana duk abin da zamu yi ya Allah Allah muna roƙon ka yadda muka taru a wannan guri gaba ɗayan mu da malaman mu da ƴan uwa da shugabannin mu da ma'aikatan mu dukkan mu Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus Allah ka haramta wuta cin naman mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk